من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba 27 ga watan jimada al'ula hijira tana da 1444 wanda ya dace da 21 ga watan 12 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akrabul masali muna babu nikah ko fasulun fil walimati wa ahkamiha wannan fasali za mu karanta walima da kuma hukunce-hukuncen walima farko dai tukuna menene walima alwalimatu walima wahiya ita ce fa'amul ursi abincin angwanci shine kadai walima taron walima wa'azi da sauransu duk wannan ba shine ainihin walima ainihin waliman an yi aure an shirya abinci a ce bismillah a zo a ci wannan abincin wannan shine cin abincin shine walima to miye matsayin wannan abincin angwanci din ya ce mandubatun mustahabi ne ana so duk mutumin da ya aure ko ba zaura ka aura ko yaya ne ka dan shirya dan wani abu wanda zaka gayyaci jama'a su zo su ci a matsayin kayi aure ana farin cikin yin wannan auren Na'am.
mustahabi ne Ashe na da ne da ne gina ku.
eh nawa Na da da muskirin da da yamma zuwa shagun eh mana sosai ma sosai sai dai kuma shi abincin angwancin da koyaushe aka yi shi da an yi shi a kan wannan angwancin an aikata mustahabin sannan ka kauniha ba'dal bina'i shi ma wani mustahabi ne na biyu kaman kasancewan kuma waliman ya zamo ba da bina'i bayan an yi kwanan aure abincin maskerun ba yau an daura aure gobe ake yi ba kamar yau an daura aure in ta tare yi kwanan aure gobe sai a yi maskeru to wannan ainihin yi goben shi ma wani sabon mustahabi ne mai zaman kanshi Na'am.
ko daga ɗaurin auren ka baza abinci aka zo aka tara aka ci abinci an yi walima ka samu mustahabi amma mustahabin da ake so idan an yi kwanan aure washe gari sai a kirawo ainihin walima Kamar jan ɗaura aure an dawo kafin ma aka kawo amarya da ana fitar mutane abinci.
to wannan an samu mustahabi na farko ai abincin angwanci ne dama ya ce da abul ursi tunda an yi wannan abincin dan auren ne an ja ɗauro aure an zo an taru an ci abinci an yi farin ciki ka samu mustahabi na kayi walima Na'am.
sannan kuma a bari sai gobe misali yau an ɗaura aure sai ta tare an yi kwanan aure sannan gobe a shirya walima a zo a ci shi ma an yi mustahabi na biyu kenan gashi ka yi abincin auren sannan kuma ka bari sai da aka yi kwanan aure sannan aka yi Na'am.
shine ka kauniha badal bina'i kaman kasancewan waliman ya zama badal bina'i bayan an yi kwanan aure shi ma wani mustahabi ne mai zaman kanshi to mun fahimci menene walima sannan kuma meye hukuncin amsa kiran walima idan mutum ya kira ka waliman aure me hukuncin shi yace tajibu ijabatu man uyyina laha yana wajaba amsa kiran wanda aka ayyana laha ga walima akwai bambanci tsakanin ayyanawa da tsakanin kira mutum ne ya yi aure ya shirya walima sai ya aika ko a wasan ko a gidan jibi ko a me ya ce yana gayyatar jama'a ba dole ne ka je ba amma musamman ya ɗauki ambitishan card ya tubuta ina gayyatar malam radio tom walima na aure na ya aiko ma kaga ya ayyana ka wajibi ne ka je haka ya turo ma yaro wajibi ne ka je haka ya zo da kan shegiya ma wajibi ne ka je haka nan kuma ko da ainihin ayyanawan ba mu ayyani na ainihin mutum ba ya ayyana wasu jama'a ne kayyadaddu wajibi ne ku je kamar yace yana gayyatar malaman hayi islam tana cikin malaman hayi islam ya ayyana ku wajibi ne warai kuwa man uyyina wanda aka ayyana ina gayyatar alkalai ko ina gayyatar mukaddamai ko ina gayyatar kaza ya ayyana na guri kaza to wannan muayyanai ne wajibi ne kaje amma idan ya faɗi wasu majmu'a wanda ba muayyanai ba wanda kai ma kana cikin su ba dole ne kaje ba Na'am.
ko ya ce da Allah yaro duk wanda ka gani yana wucewa kasuwa ka ce ina gayyatar shi walima ka zo wucewa ya giya ma ba dole bane saboda kai ba muayyani bane Na'am.
wa in sa'iman kuma ko mutum yana azumi fa dole ya je ci ne ba dole ba amma halartar gurin wajibi ne Na'am.
amma lal aklu banda ci Na'am.
ci din ba wajibi bane an gayyace to lima ya ka halarci gurin eh to cin abinci din ba dole bane kar ma a ce a, akwai abinci masu siga masu waye waye masu diabetes a ba dole bane kai abinci abin da zaka iya cin ba dole bane in mutum ya zo wallahi ina da ciwon suga ya ce to bismillah sai ka wani addu'a bismillah shikenan ya yi addu'a ya tauba dole sai ka kamar irin nashi ba in ka kawo irin nashi ka taimaka amma ko baka kawo ba dai in ya zo gurin ya amsa kira cin abinci ba wajibi ba ko yana azumi ko baya azumi ba dole ya ci ba in lam yakun man yata'azza minhu shi ma wajen ya zamo dole ya zama wajibi din idan babu wanda shi mutumin da aka gayyata zai cutu minhu daga shi wannan wanda ainihin zai cutar da shi din a wurin walima misali an gayyace ka walima amma a gurin akwai wani mai cin mutuncin mutane wanda in ya ganka zai ci mutuncinka ko zai zage ka musamman kamar maroka akwai marokin da in ya zo ya roka ya roka an kana shi ko sai ya juya ya zama zagi to ka san wannan eh kuma gaskiya ba ka da abin da zaka bashi ko kuma yadda yake ganin ka din abin da yake zaton zaka bashi ba ka da shi ko ba ka da niyan bashi kuma in ya zo din ka san wani yana gurin zai zage ka dalilin wannan ka ki zuwa ba laifi bane haka duk wani abin da zai cutar da kai ya zama akwai a gurin to sai ya zama ka ki zuwa dan wannan cutan ba laifi bane Na'am.
shine in lam yakun man yata'azza minhu idan babu wanda mutum zai cutu minu da gare shi a wurin walima in Na'am.
akwai ba dole mutum ya je ba aw munkarun ko kuma in babu abin ki a wajen abin da shari'a ta hana kaga mafumi in akwai misali an gayyace ka walima kuma a gurin akwai abin sabon Allah to ba dole ne ka je ba na'am kafar sharirin kamar an shimfiɗa alhariri gurin gurin alkurma ne kaga alhariri ya yi haramun ne namiji ya amfani da alhariri ko ya tufatu ko ya taka ko ya shimfiɗa da shi sai aka ce a gurin an shimfiɗa ainihin alhariri to ba wajibi ne ka je ba wa aniyatil me lakajin hakanan da ƙwarya ko kwano ko kofi ko buta ko shantali ko ma me an yi na gol ko na azurfa gurin saboda kasaita ko da za a sha shayi ma da gol aka yi ko da azurfa sai mu ce to ai wannan haramun ne na'am nan ma ba za ka je ba na'am wa sama'i ganiyacin da kuma jin mawaƙiya sai a ce ai musamman an je Sudan an ɗauko mawaƙa an ɗauko wancan mawaƙiyar da mashahuriya ita ce za ta yi wa mutane waƙa a gurin to wannan ma ba dole ne ka je ba na'am
wa anati lawin ko kuma kayan wargi irin an kawo kayan wasa irin su piano irin su waye waye irin abubuwa da na shadanci na godewa akwai a wurin waliman dalilin wannan shi ma ba wajibi ne ka je ba na'am wa suwari hayawanin hakanan batukar in babu sura na ainihin hayawan a gurin sura na rayayye kamar wani dawaki ko wani abubuwa dai mutum mutumi da sauransu an yi wanda laha zillin yake da inuwa kasan sura kala biyu ne akwai sura na hoto ko na zane wanda wannan shari'a ba ta hana ba wanda an zana a jikin garu ko labule ko na abu amma in dai suran har ya kai yana da ainihin inuwa wanda abu mustaqilli ne in ka ajiye shi haske haska zai yi inuwa kaga jiki kenan sannan na biyu mene Wa in lam- lahazilun wanda yake da inuwa wa in lam tadu ko da sifan ba za ta dawwama ba ka san akwai abin da gashi yana da inuwa ba zai dawwama ba kamar yanzu misali an yi biskit ne sai aka yi wani katon sa na biskit aka ajiye duk wanda ya zo yana da damar ya basgara ya ci kaga an cin ya ya wuce Eh.
ko kuma an yi da bawon kankana wanda yanzu ya riɓe ya lalace duk da haka inda yana da inuwa ba wajibi ne ka je ba Na'am.
saboda bai halatta a yi mutum mutumi mai inuwa ba na'am
Au kasratu zihamin ko kuma yawan matsaitseniya gurin an yi taro ya yi taro in ka je za ka sha wahala sannan wanda ya gayyace ka ma ba lalle ne san ma ka zo ba saboda akwai turmutsutsu da wahala dalilin wannan ka ki zuwa shi ma ba laifi bai.
na'am Au iglaqu babin dunahum ko kuma kulle kofa koma bayan shi misali an gayyace kan gashi an ayyana ka amma in ka je din za a kulle kofa za a ma wulakanci ka sa akwai irin wannan an gayyace ka ga mun house amma ga wani da wani fa duk sun ji an kulle kofa har ma ana bulala ana kaza kaza wai sai kai wani turmutsu su kai me da kyar wani zai ganka ya ce ka shigo ko na mu dalilin wannan ka ki zuwa ba laifi bane kuma wa illi mushawaratin ko da kulle kofan domin shawara ne misali an gayyace ka amma an kaje din za a kulle kofa sai an cancaje an yi shawara an yi abin nan sannan daga baya za a screen ɗinka a ce shikenan ka shigo dalilin wannan ka izo ai wannan ma wani wulakanci ne sosai ma saboda haka ba dole ne mutum ya je ba ma'ana kulle kofan koda ba koran ka za a yi ba na'am Au uzurin yubihul jumu'ata ko kuma uzurin da yake halasta mutum ya bar zuwa juma'a ya samu mutumin da aka gayyata walima dalilin wannan uzurin ya ki zuwa walima bai laifi ba to wannan kenan wajen wanda aka gayyata to ina kuma wanda ba a gayyata ba wa haruma zahabu ghairi mad'umin haramun ne zuwa waliman wanda ba gaice shi ba barai kuwa wayar za a ga mutane an je an je wani lungu saboda ba a san kai kuma sai kai kwakwa ka biyo ka je to zuwan ko a cikin hausa nan ne haramun ne kaje mutum ya buga ambition na mutum ɗari ya gayyaci mutane ɗari ba kai a ciki to kar ka je kuma kar ka yi wani complain eh mu din me muka warba zai ina ruwanka shi haka ya ga dama iya wanda ya gayyata yake so su je kai din in ka je gurin ka aikata haram Yawwa.
ai gaice ni sai da ji aboki na muka tafi to bai halatta ba shi wannan abokin naka bai halatta ya tun da ba a gayyace shi ba kuma in kun je ma ko da kun je da shi din sai ka nemi izini na me abin da Allah ka ga ni kadai ka gayyata amma wannan abokin na ya dade bai cika ji ba kuma an ci auren yaya ya ce har sun da shi wani ci kenan bayan ya ga da manzo Allah ba an gayyace shi sai wani ya bi ana zuwa kofar sai ya ce a dakata ya ce wane mu ka gayyata ya wannan ya ce a rasulullahi shi ko shi kenan ya ce bismillah kaga an ce koma dole ya koma tunda ba gayyace shi ba
na kwa aiki aha baka ji an ce wai bikin da ba gaice ka wanka karya duda yi sai ka biya ai dole ne barai tunda me ya kai ka su al'adar mu na yawanci musulunci ne fa eh kwarai da gaske musulunci ne kwarai da gaske kwarai kuma ai kiyaye mutunci ne duk abin da ba gaice ka kai man biye na zuwa ka gani salamu alaikum an zaki na gajiya ka gani dan saboda in ka je din komai zai iya faruwa yana faruwa kuma za a iya ce ma me ya kawo ka wannan akraman kallah kafin shekara ya kai sha biyu mala da ungar kiɗa ne ana yan- ana walima ne sai maganan eh cin abincin da mutanen za su yi zai zama haram haka suka watsa ya za a ce shine akan cewa wanda ba gayyace shi waliman ba ya zo Eh.
kawai ya je yana yana kwakwa zai ci abinci kwarai wani mutane suna cewa ka duba mutum ba malami ba wai ya za a ce abinci za a ci kuma ya ci abincin haram kaga ya ce wa akluhu shi wanda aka gayyata zuwan da yin yayi haram sannan ga haramun na biyu akluhu ya ci musu abincinsu kwarai tunda ba mamaki ya shirya abinci na adadin iya mutanen shi ne in ka ci ai ka cuce ka cuci wanda aka shirya da shi abincin mutum ashirin ne kai ka zo ka ci na mutum daya to ka ga ina na mutum daya ka ga ai ka cutar saboda haka cin abincin shi ma ba gaice ka ba haramun ne illa me Bi- illa bi izinin sai da izini in ka je ma rabiya da Allah an yarda in ci ce kai abincin da nawa ba gaskiya na iya mutanen mu ne ka hakura in an ci an rage ka dauka shikenan kai gefe ka je ka zama dama zuwan da kai ma haramun ne zuwan ma haramun bai halatta ba saboda haka ya koma ka ja gefe ka jira idan suka ci suka rage in ya ragu ka ci in bai ragu ba ba raban ka bane wa kuriha nasrul lauzi wa sukkari haramun ne a ɗaiɗaita allauz da ainihin kayan zaƙi kamar irin su minti irin su goro da sauran irin abubuwan da ake kawo wurin walima makaruhi ne a watsa nasar din shine watsawa kamar yanzu misali ga jama'a zaune sai a kawo goro da minti sai a watsa musu su yi wawa haka kowa ya ɗauka maka- makaruhi ne ba a san haka ai ba mutunci a cikin wannan a watsa musu dinnan linnubati domin wawa makaruhi ne abin da ake so ko a ɗiba a ba wa kowa ko a kashi a ajiye mai bukata ya ɗauka amma a watsa musu su ɗiba wannan ai kaga akwai wulaƙanci a ciki kuma ana yi maka ana yi mana makaruhi ne bai halatta ba ai ya zama ka wulaƙanta mutane ya za a yi kaga ya ce mun zo mun zauna kuma ka ɗebo abu ka rika watsa mana kaman kaji lauzu ne eh a lauz nau'i ne kaman na goro ba akwai mouse akwai lauz akwai jaws da sauransu na
aha wa roman ko wa zuwa wasu kai na ko rumani samu ku Ah, sukari yawwa wasu sukari da ainihin sukari kayan zaki kamar irin su alewa da sauransu Na'am.
irin su minti da ake kawo don ɗaurin aure da sauransu to yanzu kaga sai ya zama kuma su wanda ake kiyaye mutuncin sun yanzu su suke zubar da mutunci bayan an kare mutuncin su yanzu wurin aure sai a ɗauko minti da goron a tsaftace a zo a ajiye muku ga mai raban zai raba muku amma sai a daka wawa kaga ba watsa muku akai ba wajen watsawan an kiyaye amma kuma dama wai dan kama- dan kar ma a zubar muku da mutunci ku sai ku daka wawan ka ku ka zubar da mutuncin ku da kanku sosai kaga yace linnu bace domin wai a watsa musu dan su yi wawa makaruhi ne to ba watsa musu ba ma su suka fasa suka yi wawa karu su suka jiyo kenan wa zammaratu wal buqu hakanan zammara da albuk shi ma makaruhi ne a wurin ainihin walima zammara da buk duk abubuwa ne na busa na sharewa irin kama a ce halita da kanuri ba akwai abu halita ba za a gana kurawa da kuma irin abubuwa da irin wanda ake busawa kara mai daɗi ya rika fitowa da sauransu to irin wannan ba haramun bane amma makaruhi ne a yi shi a wurin waliman aure amma lal girbalu banda bandiri an ce girban shine gangan da ake yin shi kamar rariya ba shine bandiri ba an rufe ɗaya fuskan ɗaya fuskan a buɗe ana bugawa wannan auren aure ba makaruhi ba ne ba laifi dan an buga saboda aure abu ne wanda ake so a ɗaiɗaita kowa ya san ana yi kaga da irin su ganga din da sauransu a nan ne har za a san wani abu ya faru a tambaya a ce ai wani ne ya auri wance kaga mutum zai fita a cikin zargi an gan shi da wannan matar saboda haka a buga bandiri ba makaruhi ba ne wal wal me wal kabar da kuma babbar ganga irin ganga kura din nan irin babbar ganga da za a zo ana bugawa saboda an yi aure wannan duka ya halatta a buga saboda an yi aure
Wasu kenan.
eh